الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma ga watan Ramadana shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar sha biyar ga watan biyar dubu da goma sha tara muna roƙon Allah ya datar da muga dukkan alkhairi akwai yan uwa da suke buƙatan addu'o'i akwai wanda suke neman addu'a saboda jarrabawa da suke ciki akwai wanda suke neman addu'a saboda rashin lafiyan mara lafiyansu akwai wanda suke neman addu'a saboda kunci na rayuwa akwai masu neman addu'a saboda ayyuka da suka sa a gaba akwai masu neman ilimi na addini da mu da su gaba ɗaya Allah ya haɗa mu cikin alkhairinsa Allah ya kare mu daga sharrin masharranta duk wanda yake nufin mu da sharri a ko'ina Allah ya shiga tsakaninmu mutum ne ko aljini ne ko dodo ne Allah ya san su ya san inda suke Allah ya shiga tsakaninmu bukatu na alkhairi na kowa Allah ya biya masa kowa kafin nan da baɗi Allah ya sa mu zama mun fi haka wanda kuma tashi ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya malumanmu na sunna na da da na yanzu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu na yanzu kuma Allah ya karfafa su ya ba su ikon faɗin gaskiya da aiki da gaskiya wannan yana tambayan cewa ya kasance mai yawan yin riya wato yana nuna iya abu don a koyaushe yana so yana kokarin ya kare kansa daga haka amma ba zai iya ba shi ne yake son a bashi wasu addu'o'i da zai dinga yi da kuma shawarwari akan hakan Allah ya sa mu dace amin eh wannan wata jarrabawa ce idan mutum bai hankali ba zai zama ya taɓe gaba ɗaya mutum ya nemi sanin fice a komai komai a ce kai ne ka iya ko kuma komai abin da za ka yi kana so a yi magananka wani ma da kai a wani wajen sai ka zo ka ba da labari wasu sun jarrabtu da irin wannan musibar abin da ya kamata mutum ya mai da hankali wayannan da kake neman ka birge su ba ba za ka iya ka birge su ba a lokacin da kake neman ka birge su ɗin wani a lokacin da mai yake tsananka ko ba haka bane kana nuna iyawan shi Allah ya cusa masa cewa kai nuna iyawa kake yi saboda haka kai abu tsakaninka da Allah shine wanda ya san boye shi zai saka maka kuma duk aikin da zaka yi na ibada in ka hada Allah din da wani Allah ya ce bayya so ana agana shuraka'i an shirk ya wadatu gabarin shirka duk wanda ya haɗa Allah da wani Allah ya ce taraktuhu wa shirka na bar shi da abin da ya tarayyan taɗin wanda kana so ya yaba maka to ka je ka samu ladan a wajen shi ni ba na so sai dai abinda malamai suke magana babu laihi kai kayi aiki tsakaninka da Allah bayan aikin an gama sai ka ji wasu suna magana akan abin da kayi din yana da kyau sai ka ji daɗi a ranka na cewa haka ne to wannan din bai zama riya ba tunda asalin aikin baka haɗa shi da riya ba mun yi bayani ina jin ko shekaru biyu da suka wuce ne akan nau'ukan riya yadda riya za ta bata aiki daga farko har karshe da kuma wani aikin da farkon lafiya karshen ne ba lafiya wani aikin da karshen ne zai baci farkon lafiya idan har aikin yana da rabuwa misali mutum yana sallah in yi riya a raka'a ta farko in yi ikhlasi a raka'a ta biyu to dukkan su sun baci tunda raka'o'in duk a haɗe suke amma idan ka yi raka'a biyu na farko da riya na biyu na karshe biyu a ikhlasi a sallah wanda nafila ne raka a biyu biyu ana sallamewa to wanda kai riyan shine ya baci wanda ba kai riya ba yana nan da ladansa haka wanda ya zai yi sadaka ya yi sadakar naira goma da ikhlasi sai ya cire ɗari biyar da riya to wannan ɗari biyar ɗin ba ladansa goma ne ke da ladan amma in yasa a 500 din 250 da riya 250 ba riya to ya hada su a hade suke saboda haka aikin zai gushe kuma babban abin da zai taimaka wa mutum shine addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman ka kare ni daga shirka cikin abin da na sani wanda ban sani ba kuma Allah ka gafarta min mutum yawaita istighfari yawaita nadama kuma me kake da shi tukun za ka yi riya wace irin ibada kake da ita ka duba ibadar magabata me kake da shi wanda za ka yi riya shi ne kwana bayan nake magana akan tambayan ya ibada yanzu ana gaisuwa ya lafiya ya ibada wace ibada kake da ita wanda har za ka tambaye mutum ya ibada ibadar ka san ma an karbe ta ko ba a karbe ta ba ka san yanzu sallaka tana nan ko ka san azumin ka yana nan ba lalime kake cikin duhu ba irin su Umar radiyallahu anhu waye Umar kun sani amma ka duba yawan kuka yasa aka ce alama ya nuna a fuskar sa yawan kuka saboda tsoron Allah yana yawo cikin dare ya bincika halin bayi mutane suna jin yunwa shi ma zai jin yunwa mutum zai zo bai san waye shugaba ba yana tambaya ina ina shugaban ku amma yana cewa idan da kafansa ɗaya ya shiga aljanna ɗaya na waje ba zai natsu ba sai ya ji kafansa duka suna cikin aljanna suna ibada suna tsoro matukar ibada kuma amma kai ibada ka yau ga riya ga jahilci ga kasala ga cin haram ga shan haram ga tufatuwa da haram kuma ka tunana cewa kai mai ibada ne saboda haka hatsari ne babba mutum ya yi riya a cikin ibada gaba ɗaya zai rusa ibadarsa kamar kana ya rujo liƙa a rabbihi fali amal amalan saliha wa rashirin bai bada ta rabbihi a hada saboda haka mu dinga bincikan kanmu kuma mu nisanci son yaban mutane in za ka yi magana ka yi magana kamar sauran mutane in za ka tafi ka tafi kamar sauran mutane in za ka ci ka ci kamar sauran mutane amma ka yi tinkaho ka nuna isa in za a ci abinci kana dubawa wai sai an jira ka sa hannu kafin a sa hannu ka saukar da kanka ka ce wani ya fara sa hannu don kar ka ji girman kai a zuciyarka in ka zo za a buɗe ma kofar mota ka ce a'a ku bari ni zan buɗe mota ta amma ka zo kana tafiya a hankali a hankali kana jira waye zai buɗe ma mota ka zo waje kana jira sai an ce ka zauna kafin a zauna ka shigo waje kana jira sai an tashi an zo an tare ka waye kai wallahi mu ji tsoron Allah shi yasa ni bana so ko littafi na bana so mutum ya karba in kuna yi ku daina da yawa suna zuwa su yi ba da sani ba ina ce musu bana so ina sauka a mota zan shiga karatu za a zo a karbi littafi in sai in ce ba nauyi ka kyale don wallahi ina ji kamar in an karba din kamar wani an girmama ni ne zan ji a zuciya to gara ni na rike kaya na na shiga Allah ya kiyaye Assalamu alaikum ya shafi I really want to be like you but by the grace of Almighty Allah I want you to know your biography because if it will motivate me during the tafsir time or in your radio program. Anyone you wish, simply. Hmm? Tun da kana jin Hausa, ka rubuta da Turanci amma kana jin Hausa. ya ce yana so ji tarihi na ba shi labari wai shi ma ya himmatu ya yi karatu yana so ya zama iri na wai to ka so ka zama fiye da ni ba iri na ba domin ni na san kaina kai baka san ne ba abdullahi bin masur radiyallahu anhu kun san shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya je bayyana karatun alkur'ani a kafin makka wanda annabi yake cewa wanda yana son ya karanta alkur'ani da diminsa ya yi karatu irin na shi ibn mas'ud khadimi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yana daukan takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat lidh-dhunubi ra'iha lama jalasana ahad da zunubi yana da wari da ba wanda zai zauna da mu ibn masud yake faɗin haka da zunubi yana da wari da ba wanda zai yadda ya zauna da mu saboda haka bar gani na ina karatu a cikin mutane bakan san tsakani na da Allah ba kada ka nemi zama kamar ni ka nemi zama fiye da ni na'am na fata an gane kuma a yi min fatan alkhairi Allah sa an cika da imani wannan shi biography ba a bukata bai kai a yi magana a majalisi irin wannan ba nan wurin karatu ne na addini ban kai a zauna ana cin lokacin mutane da azumin su a baki ga karantar da su tarihin rayuwata ku bari in na mutu in wani ya zo ya zauna kujeran sai ya karanta mu wato wannan in na baka ansan ba za ka kiyaye ya ce mahaifinsu sana'arsa shi ne ban gane abin farkon ba amma ya ce har bugun ƙasa yake yi to ya ce tambaya shi ne mu yaransa me hukuncin abin da muke ci haramun ne to kaji ansa to yanzu ka nemi abin da za ka ce kai kwakwakulo la tasalu an ashiya'a annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a hadisi kudin mai duba haramun ne halwan alkahin haram daga yau ka sani kudin mai duba haramun ne in mijinki ne yana duba kudin shi haram ne babanka ne yake duba kudinsa haramun ne ɗanka ne yake duba kudinsa haramun ne akwai wani masallaci a unguwanmu ana kiran masallacin zenda me zenda zenda wanda ake tura abubuwa a saurin tafiya shi ne yake cewa kafin wasu masallace su kira a salatu su har sun riga da sun yi sallah mutane har a daga nesa suke zuwa yin sallah wato irin an yi sahur din nan kowa yana so ya yi sallah ya je ya kwanta ko su suna saurin sallah har aka ce musu zinda to anan sai a duba mun san da yanayin fitan shigan lokacin sallah ko alfijir yau karfe nawa yake ketowa yanzu karfe 4 da minti 28 yau ma haka gobe ma haka insha Allah to idan 4 da 28 ne suka yi a salatu suka ba da minti biyar suka ta da ikama suka yi sallah asubahi a minti biyar kaga biyar saura ishirin sun idar da sallah wasu masallatayya kuma suna jinkirin kiran sallah wani zai kira sallah da rabi da minti biyar wani da minti goma wani saura kwata akwai masallatai irin wannan kun sani to in su wa'annan ne suka sa musu sunan zenda din mu tafi mu ma a zenda din ne ma'ana a cikin lokaci suka kira suka yi sallah amma idan suna gaggawa kafin alfijir ya keto ne suke sallah sallah ba ta yi ba wannan ya dangana ko mai wani suna aka sa a duba shin akan lokaci ne suka yi ko ba akan lokaci ba ne musamman lokutan da mutane suna sakacin gaggawan sallah shine sallar isha a yanzu wasu masallatai ya ko in ce wasu musalla bakwai da ishirin sun tada ikama na sallar isha alhali lokaci bai yi ba saboda haka a kula sallah ba a yin ta sai lokaci yayi domin Allah shine da ya saukar da sallah ya kawo kuma lokacin sallah yace inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Allah ya sa mu dace na'am bakaranta bai bismillah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لنا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون akwai ayat da muka karanta a jiya wa in kullun lamma jami'un ladaina muhtarun na muna mun zo karshen lokaci na ce in din nan in khaffafa ne min thaqila akwai malamin da suka tafi haka amma da yawa sun tafi akan in din nan bi ma'ana nafiya ce na'am wa in kullun lamma jami'un ladaina muhtarun babu wani halitta face su abin tarawa ne a gaban Allah dan tashin kiyama na'am Allah maɗaukake ce wa ayatul lahum kuma aya ce gare su alama ce ga su mutanen makka da za su gane cikakken ikon Allah sannan mu ma sauran al'ummu aya ce a gare mu allailu ko? na'am allailu dare da ke zuwa nasalahu minhu nahara wannan duhun da yake zuwa din nan nasalahu muna fedewa muna cire minhu daga shi annahara yini wannan hasken sai a zare a zare a zare fa'idahun yayin nan kawai sai kaga su al'umma ko bayi musulmun ai dafilu na fil zalami faji'a sun shiga cikin duhu kawai ba zata wani ma yana bacci da rana yana tashi sai ga duhu me wannan sai a ce ai dare yayi tun da zo kana bacci ko bai san yaushe aka yi ba wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah da haske a kawo duhu da duhu kuma a kawo haske kamar yadda subhanahu ya faɗa cikin سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون kaga wannan ayoyin sun gama mana wannan bayanin duka Allah ya ce shin ku duba mana ku ba mu labari idan Allah ya sa duniya dare ne gaba daya har ai tashin kiyama kullun dare ne akwai wani abin bauta da zai iya kawo mana haske wa yake da rana da zai kawo babu sai Allah ya ce jin ba za ku ji ba ba za ku ji ayoyin Allah ku yi imani ba sannan ya ce ka bani bani labari idan Allah ya sa kuma yini ne zalla har abada ba dare wa zai kawo muku daren da za ku samu natsuwa ku yi bacci cin ba ku lura ku gani sai Allah ce a rahmarsa ne daga cikin rahmar Allah ya sanya muku dare da yini ja'ala lakum layla wan nahara litaskunu fi ku samu natsuwa cikin dare wa litabtagu min fadli sannan ku nema cikin falalansa a cikin yini don ku gode masa shine yake cewa ja'alna nawmakum subata mun sanya bacci ku ya zama to subata rahatan li abdanikum hutu ne ga jikunanku sai ce waje'anna laila libasar waje'annan nahara ma'asha yini lokacin neman abinci ne dare lokacin bacci ne ka duba kuma idan mutum ya canza to in dai ba dan wani lokaci ne zai yi ba in ya dawoma haka ba zai ji daɗin shi ba a ce kullum kai dare ne yini a wajen ka yini shine dare akwai kalal da zaka samu a cikin rayuwarka da lafiyar cikinka sai dai in kana so ka samu bacci isasshe kai bacci cikin dare sannan kuma bacci isasshe akalla daga awa uku zuwa hudu ba yankewa wannan shine baccin da mutum idan yayi zai samu wato isasshen wato lafiya domin jikinmu akwai abin da yake bukata kamar yadda muna bukatan ci da sha don mu koshi ba to jikin akwai abin da yake bukata wannan abin ba zai samu ba sai a cikin bacci ba a samu cikin komai sai cikin bacci in ka yi bacci ne jikinka yake samu wannan abin shi yasa da yawa zaka ga waɗanda ba sa samun bacci isasshe tunanin su baya tarkiz baya focusing tunanin su yana nan sama sama haddan su yana nan sama sama ɗaliban makaranta da kuke cewa akwai jarrabawa a taimake mu da addu'a to ku samu lokaci isasshe na bacci baiwa a ce kuna bacci awa ɗaya ko awa biyu a ce tsawon lokaci duk kuma wato kuna karatu ko kuma ku rayar da dare ba bacci can tukun da asibahi mutum ya ce zai ɗan yi bacci kaɗan sannan kuma ya je aji ya ba da ansa ba zai yiwu ba ka yi karatu bayan sallar isha'i kana isha ka yi karatu karka ci abinci da yawa in kana so ka zauna ka yi karatu na hadda karka ci abinci da yawa karka zauna a wajen da akwai hayaniya karka zama ranka a bace ka zauna wurin da ba hayaniya sai ka yi karatunka bayan isha ka zauna karfe tara goma sha ɗaya ka yi karatun awa uku na'am kana iya ka kwanta daga sha ɗaya yawan sakar ya wuce sha biyu ka samu bacci na awa uku cikakke zuwa hudu in ka tashi jikinka yana da ƙarfi wannan haddar da ka ajiye suna nan da ɗuminsu sannan in yaso bayan a sallah in kana so ka huta ka huta ka samu kafin tafiya aji kafin ka shiga aji jarrabawa da awa ɗaya ka yi marar kiram ka yi muraja'a sama-sama ka duba main points za ka duba abubuwa masu adadi ka tsaya ka yi tarkizi wannan mai abin nan nashi definition me ya yake wannan guda nawa ne in sunaye ne shekaru ya suke kuma in abin kamar goma aka kawo ba sai ka haddace goma duka ba ka haddace shida zuwa bakwai domin yawanci a jarrabawa za a nema maka ka kawo uku zuwa hudu zuwa biyar wannan shine zai taimaka maka yayin da ka shiga jarrabawa kuma in kana rubutun jarrabawa karka yi sauri ka fara tambaya ta farko idan ka tsaya mai wahala ne ka tsaya kana ta tunani zuciyarka na bugawa hankalinka na tashi ka baiwa kanka sauki hawin ala nafsi kana ganin tambaya ta farko tana da wahala ka zo na biyu na biyun na da wahala ka zo na uku wanda yake sauki ka bada ansan shi a lokacin zaka samu natsuwa daga baya sai ka koma mai wahala sai ka samu daman kana treating din su gurgudo gurgudo har ka tafi amma kai ka zo tambaya mai wahala ka tsaya kana cizon alkalami kana hada gumi kana wani abun nan kana karkarwa har lokaci ya tafi ga masu saukin suna nan baka samu ka ansa su ba ko da mai wahalan ba za ka iya ka ansa ba in ka ansa masu saukin mai yau ka samu rabi rabi ba yabo ba fallasa karatun jarrabawa ma karatu ne shi ma ma'ana yana bukatar tauji ya kamata malamai su faɗakar da ɗalibai irin karatun da ya kamata ka yi don cin jarrabawa da yin karatun da ya kamata ka yi don fahimta da kuma salon da za ka bi wajen bincike a cikin littafi wannan duk akwai su ilimi ne mai zaman kanshi malamai suke karantarwa almuhim ana so mutum ya samu bacci domin rahama ce daga Allah ka duba a rana irin hayaniyar da kake yi in ka wahala ka gaji jagab din nan ko ko lokata ta zama ta dan kwararrabe ta sake saboda ta yi aiki ta gaji idan ka kwanta ka yi bacci sai ta take samun ƙarfi ta zama fresh kana tashi abinda kake nema za ta baka Allah ya samu dace Allah ya ce wa ayatul lahum al-layl nasluhu min an-nahar aya ce gare su dare da muke zare yini a cikin ta fa idahum mudlimun yayin nan sai su ga kansu suna cikin duhu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha kuma rana tana gudana tajri tana gudu tana tafiya li mustaqarrin laha zuwa matabbatanta ina ne matabbatar rana wasu malaman suka ce matabbatar rana ita ce ran tashin kiyama inda za ta je ta tsaya gaba daya na'am idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat to wannan shine lokaci a lokacin wa jumi'ati shamsu wal qamar an gama aiki sun zo sun yi fakin sun tsaya wannan shi ne limus tsarrin laha nan ne matabbata ta ƙarshe wasu kuma suka ce a limus tsarrin laha tana gudana zuwa mafaɗanta na kullum kuma da hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambaya abu zarrin ko da rana ta je ta faɗi ta wuce ya ce kasan ina ta je za ta faɗi ya ce bai sani ba za ta je ta yi sajada a gaban al'arshi ta nemi izini a wajen Allah Allah zai ce koma ki je ki fito inda kika saba fitowa sai da safi a ganta inda take fitowa ta yi aikinta kuma ta je ta faɗi sai ta je ta yi sajada na'am to akwai ran da za ta zo kuma ta yi sajadan tana neman izini sai a kiba ta izini a ce ko maki je inda kika fada ki fito daga can sai ta je ta fito da safe mutane suna tashi sai su ga rana daga yamma mutum sai ya duba ya duba kofar ɗakinsa ya duba ko shi ne kansa ya juye don ya saba yana gani in ya fita ɗakinsa na kallon gabar yana fita rana ta muna buga goshinsa sai ga shi ya fita bai ga ranar ba kuma ga haske da ya waiga sai a bayan ɗakinsa me yake faruwa ne wane ko abin da ake faɗan ne eh shi ne to a nan lokacin bai zara ahan nasu amanu ajma'un ina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira idan mutane suka gani za su ce sun yi imani to ranan da kuma imanin ba zai amfani ba ko suka ce limustaqarrin laha ita ce tsakiyar rana ba muna zuwa mu ce rana ta yi zawali ba to a ina ta yi zawali ai zawali yana faruwa ne a wurin da abu yana tabbace ne in ya bushe za a ce ya bushe ko to shine suka ce tsakiyar rana da za ta zo ta tsaya tsakar rana nan ne wato tsakiyar sama ita ce lokacin wato istikrar ɗinta nan ne ne mustaƙarrin laha lokacin zawali kuma ta kama tafiya wani malamin ma yake cewa mai hadaikun rahuwar raihan ya ce ta jiri ne mustaƙarrin laha ɗin akwai malaman da suka fassara lam ɗin nan da la nafiya wasu ta jiri la mustaƙarra laha ba ta da matabbata tana gudana wannan faduwan da muke gani tana yi din a idonmu ne take faduwa amma a wani garin ba yanzu lokacin da muke bude baki a abuja an bude baki kai a kano ma magariba bai ba lokacin lagos kuma a tsakanin mu kusan minti 25 to kaga mu a wajenmu rana ta faɗi a wajensu ba ta faɗi to su kuma idan suka yi bude baki a lagos benin republic kuma ba su bude ba kai a lokacin ma a american suna sallar azahar ko kuma suna jiran azahar kenan rana o kenan mai yake nuna lamus tsakarra lahadin kenan kullum tana gudana sai dai kuma a gurgurin yadda mu muke gani wannan duk tafsirar ne daga malamai zalika wannan fa tafiyar rana da muke gani daga fitowanta zuwa faduwanta zuwa matabbatanta zuwa lokacin zawali har zuwa ran da za a ce yau kiyama ta zo na'am idan shamsu kuwirat da hasken ta nan za a cire hasken ga ta nan rana tana nan ka zo kana kusa da ita wannan ke din ce kuwa ni ce ina hasken naki babu Allah ya dauke to wannan taqdirul aziz al alim kaddarawa ce na mabuwayin sarki al'alim masani idan aka kwatanta maka irin abin da Allah ya gudana yake gudanarwa ka shiga ko a google ka shiga ko kuma a youtube kana so ka san tafiyar rana da wata ya yake za ka ga abubuwa na ban mamaki cikin ayoyin Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq to afaqin gashi nan yau Allah ya kawo su kusa tsawon nisa tsakaninmu da rana ba sai da bincike aka gane ba zagayewar rana da take yi a duniya ai da ina muka gane a bincike da ƙarfin haskenta da tsawon gudunta sai Allah ya ce walƙamar ƙaddarna kuma manazil haka ma wata muka ƙaddara mata manazil masaukai wato wuraren da take sassaukowa manzilai nan nan nan aka ce tana da manzilai daban-daban dan adam ma zai shirya abu ya fada akan abu balle Allah zaka shirya agogo yanzu kace karfe 5 kana so alami ya ringe za ta zo tun daga karfe 12 kasa karfe 1 ba za ta yi ba biyu ba za ta yi ba uku ba za ta yi ba sai a biyar da ka kawo sai ta nuna maka alama ko kuwa kowane abu dan adam ya tsara mota ma an yi mata iri iri wata motar in ka shiga sai ta recognize ɗinka ta san ka kafin ta tashi ne ba sai ka sa makulli ba makullin yana aljihunka in ka shiga ka zauna zai san ka kai mota ma za ta san juna yar uwarta akwai motocin da suke magana da junansu irinsu ɗaya kamfaninsu ɗaya in sun haɗu suna magana kwamfutan yana magana za su nuna cewa sun gamu da junansu mota an kera ta ta yadda in ka je ka yi hatsari kamfanin da suka kera maka motar za su san ka yi hatsari tuni za su kira ka za su ce mun ji labarin ka yi hatsari kana wuri kaza kar ka taba komai ka bar makullin a cikin motar za a zo a ɗauke ko kuma ka ba su labari an sace maka motar za su yi sacin a ina take a duniya za su samu location din motar sai su kulle motar ko da mutum yana ciki za su kulle ta ba zai fita a ciki ba to dan adam yana da irin wannan ci gaba balle kuma Allah da tsarinsa wal qamara qaddarnahu manazila rana kullum wata tana sauka a inda take sauka tana da masaukai aka ce akwai 28 tana sauka yau ta sauka yau gobe in ta zo za ta wuce na ɗayan ta sauka a na biyu jibi in ta zo za ta wuce na biyun nan ta sauka a na uku gata in ta zo sai ta wuce na ukun ta sauka a na hudun ba ta taɓa mantawa ta sauka a uku ba in ranar hudu ne ko ta wuce biyar a ranar hudu kuma tun da aka yi wata yau shekara nawa ba ta taɓa canzawa ba a wannan masaukan ba a taɓa yin sabis ba ba a taɓa yin reshufflement ba haka suke tafiya ba ya ƙaddara wannan amin muri kawai mu tashi mu ce ayi ga jinjirin wata can ga wata ya cika can wata ya zama ƙarami shi ke na abin da muke gani akwai ayoyin allah a cikin wannan ƙaddara kuma na jira hatta ada kal urjunil qadim har sai ya koma watan nan tun daga wato yana nan da hasken sa ya koma kal urjunil qadim ya zamanto kamar al urjun shine wato itace ko dai a ce al urjun shine reshen itacen dabino wanda yake daukan ƴaƴan idan ya yanko ne to kamar ya yanko ne ya nade to sai ya zama kamar haka al urjunil qadim kenan wanda ya tsufa wasu suka ce al'urjunin ƙadim shi ne mu a kanuri muna cewa zumkorai zumkorai na numa na'am yaushe ake samun shi a damina ake samun shi zumkorai ke wannan shi ne al'urjunin ƙadim na'am na nema na ce a gaya musu sunansa da hausa na kira hausawan sun kasa wai haƙuri na? me? dusan ba daɗin fada wasu suka ce min naman kaza na? ana kiransa naman kaza gashi nan ka gan shi? zumkorai mun muke cewa zumkorai aka yi? wasu kai kace tusan jaki? na? tusan jaki garin da ba jaki ba
yana fita su ma da sunan da suke kira wannan shine al'arjun al'adi to wata zai zai zama kamar haka wannan iri-iri ne abu wanda ya yi kamar wata ɗin shi ba fari sol ba kamar toka-toka haka to wannan ɗin yana zama kal'urjunil ƙadim ɗin ba wai watan ya zama haka da hakikatan ba ne a ganinmu ne muke gani ya zama haka ɗin amma hakikanin sai na nan da girmansa ɗin sai da yini tafiyansa ɗin ne ya sa zai zama haka to wannan duka ikon Allah ne yake canza halittarsa daga wannan zuwa wancan hatta ada kal urjun qadim sai ce la shamsu ka karanta la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara la shamsu yanbaghi laha wato bara ita rana ce ya dace da ita ba ma'ana rana bai dace da ita ba an tudrika al qamara ta je ta riski wata domin hanyar su ba dai bane su gudun su ba dai bane ba za a ce yau da gobe ka san mota komai gudun ta wata ran saboda matsala mota da bata kai da gudu ba za ta same ta balle ma wannan zai za ta wuce ta to na Allah ba haka bane rana ba ta iya cimma wata sannan kuma walal lailu sabiqun nahar dare kuma bai ya riga yini duk gudun dare yana zuwa akan lokacinsa bayya jinkiri bayya ƙara ba za taɓa cewa ƙarfe hudu na yamma duhu ya zo mai faru ai rana ne ta yi jinkiri shine dare ya wuce ta an taɓa yi ko kuma ƙarfe biyar na asibahi kawai ga rana ta fito ya haka a ku yi haƙuri yau ɗin wato wata ne yana da matsala bai tafi ba ko dare ne ya samu matsala shine ya zo wannan a aikin dan adam ana samun wannan feluwa a ko'ina yana faruwa kwararren likita za a ce ya yi mistake ya yi kuskure ko kwararren injiniya ya yi kuskure shi yasa akwai standby akwai spare part akwai mai kokwa generator a nan daya a nan biyu in wannan ya mutu wannan ya tashi wannan da ka kawo sabon ma sai ka so masa spare wannan masabon kuma sai an canza masa bakin mai duk wannan yana faruwa amma aikin Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun tunda daga aka yi su har yanzu ba su canza ba to wannan bai isa su zaman ta mana aya da za su nuna mana Allah shine abin bauta da gaskiya ba na'am wa kullum fi falakin yasbahun kowannen su daga shi ita ranar da ita shi watan dukkan su fi falakin a cikin falakin su ne yasbahuna suna iyo suna nutsu falak bi ma'ana wurin da aka ayyana musu maksus suna da sunaye suna da gurabe da suke fadawa kowa a wurin in yazo zai nutse amma ba zai shiga na waninsa ba na'am وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Allah madaukake ce wa ayatul lahum kuma wata aya ce gare su su waɗannan masu butulcewa dai har yanzu anna hamalna zurriyatahum lalle mu mun dauki wato zuri'arsu ƴaƴansu da suke turawa zuwa fatauci daga nan zuwa can daga can zuwa can fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa wanda yake a cike al fulki shine as-safina al mashhun ay al mamlu bihim wato an cika su mutane sun cika jirgin ruwa sai kaga tana tafiya a cikin ruwa kamar babu komai kamar yadda muka bada misalai a baya sai Allah madaukake ce wa khalaqna lahum min mithlihi kuma mun halatta musu min mithlihi kamar wannan ayoyi na jirgin ruwa din min mithlihi a kamar irin sa ma yumathilul khuluqa wa ma yushabihu irin abin da yake kamancece na jirgin ma yarkabuna abin da suke hawa mujahid da qatada da sauran malaman tafsir suka ce anan ana nufin su ne raguma Allah ya halitta raguma ana hawa zuwa irarin da ake bukata raƙumi yana ɗiban kaya da kusan ya kai nauyin shi ko fiye yana da ƙoƙari da juriya shi ne Allah ya nuna mana cewa aya cikin ayoyinsa ko afala yin zuru na ilil ibili kai fa khuliqat dubi tafin kafanta yana nan da faɗi ta yadda ba za ta nutse a cikin ƙasa ta kama ba aya ce inda kamar kafan doki ne ko kafan jaki ana takawa sai tsu ya tafi wannan zai rike amma shi nashi da faɗi haka in ya taka zai tsaya kuma ana kiranta safinatu sahara jirgin sahara jirgin ruwa na sahara saboda zai tsaga sahara ba gajiya ba saboda juriya da kuma juriyan kishirwa za ta yi sati biyu ba ta sha ruwa ba in ta fara kuma za ta sha kusan drum daya in ta sha ruwan ba wai yana cikin inda ake ajiye ruwan ba ba akwai inda ake reserve shi yasa idan aka je ji yaki aka ji kishi ruwa babu ruwa sai a yanka rakumi a fede sai a ribi ruwan nan a sha don ruwan yana na fresh a reservoir shi akwai inda tankinsa dam ɗinsa ruwan yana ciki wanda yake sha na ƙarfin jikinsa yana zuwa daga wannan reservoir ɗin ka duba wannan halittar shine Allah yake cewa afala yanzuruna ila al-ibli saboda haka aya ce wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabuna wannan kenan a wancan lokaci ana siffanta sahabbai ko kuma ce mufassiruna min as-salafi suna fassarawa da ibil da sauransu tunda qur'ani ayoyin ba su kawo irin wayannan din ba min mithli shine suka fasara da wayannan to amma yau idan muka zo wa khalaqana lahum min mithli ma yarkabun yau me babu su ga jirgin ƙasa na'am ga jirgin sama ga motoci ga babura ga kekuna duk ga sunan mayar kabuna abinda ake hawa a jirgin bukata wannan shi ba rahamar Allah ba ce jirgin saman nan kawai in ka duba ba ikon Allah ba kuna mamakin bature ya yi aiki Allah ne ya yi aikin iskar waye iskar waye ake tafiya a ciki shi ɗin wa ya ba shi iskar da yake sheƙa kafin ya yi jirgin ba halittar Allah ba ne shi ina ya samu ƙarafunan aluminium ɗin da su wannan yake da suna su silba su waye-waye su steel da ya haɗa jirage da su aina ya same su man da ake zubawa a jirgin aina aka same su robobin da aka yi ɗin da amina aka same su ba ranakun Allah da inuwansa ne ake amfani da su aka yi ba ka duba yadda jirgi zai dauki mutum 500 600 har 800 har dubu ko za ta dauki mutane ta tashi double masu beni farkon kasar da suka yi wannan jirgin su ne emirates united arab emirates ko su ne musamman suka yi order aka yi musu jirgin da zai dauki mutum 800 wannan duk halitta ce daga Allah wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun ta wannan duka me yasa aka yi su don mu gode wa Allah shi yasa in ka hau motar ka ka gode wa Allah ka hau kekin ka ka gode wa Allah ka hau na fefin ka ka gode wa Allah in ka hau silifar ɗinka ma ka gode wa Allah na'am wa inna sha karani
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Allah madaukake ce wa in nasha idan muka so nughriqhum sai mu nitsar da su fala sarika lahum babu kuma wanda zai tsayar da su su yi ta ihu su yi ta ihu ihu su banza in aka shiga jirgin ruwa aka tafi can tsakiya idan Allah ya rike iskar safa a akwai injin ai in Allah ya dauke rubutan injin din fa ya za ku yi kifaye a cikin ruwa kawai masu ishe ku da duwatsu cikin ruwa amma Allah da ikonsa jirgin nan yana tafiya wani ma kawai yadi za a sa ya sa sanda a sa tsummuka wannan iskan ana jujjuyawa ana amfani da shi ake tafiya ƙananan kwale-kwale kuma ana sa sanda ana juyawa Allah ce to in mun so da sai mu nitsar da su fala sare khalahu wala yunqaduna kuma su ba babu ana ceton su ana fitar su daga halin da suka shiga illa rahmatan minna face rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa mata'an kuma wani jin dadi ne ilahi zuwa wani dan lokaci na rayuwarsu na'am وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين Allah madaukake ce wa idza qila lahum idan aka ce da su ko na'am wa idza qila lahum taqu idan aka ce da su wa'annan mushrikai kafirai na makka da makamantansu ittaqu ma baina aydikum ku ji tsoron abin nan da ke gaba gare ku min al-uqubatin nazira ala al-umamil madiya irin uqubar da Allah ya saukar wa al'ummar da suka shuɗe nan fa ku ji tsoron sa kare same ku wa man khalfakum da kuma abin da zai zo bayan ku na irin azabu da Allah ya tana daga wanda ya butulce masa wasu ka ce ma bai na aidikum din na ma'ana abin da yake gaba gare ku na lahira ku ji tsoron shi ba abin da ke baya gare ku kuma irin abin da zai ke faruwa a duniya ku ji tsoron shi la'allakum turhamuna ko za a ji kanku saboda tsoron ku ga Allah na barin abin da bai yaso sai Allah ya ce wa mata atihim da dai ba za ta zo musu ba min ayatin wata aya min ayati rabbihim cikin ayoyin ubangijin su illa kanu anha mu'ridin face sun kasance suna kawar da kansu suna juya baya ba za su yi imani da wayannan ayoyi ba wa idza qila lahum har yanzu idan aka sake ce da su anfiqu ku ciyar zuwa ga mabukata mimma razaqakumullah cikin abin da Allah ya arzuta ku qala alladhina kafaru su wayanda suka kafirce wannan nasiha na a ciyar Allah ya bada lada din nan saboda rashin imani sai su ce anutu'imu shi lil ladina amanu ko za su gaya wa masu imani din kenan anutu'imu shin zamu ciyar ne man law yasha Allahu at'ama mutumin da in Allah ya so zai ciyar da shi ba kuna cewa Allah ne zai ciyar da ku ba arziki daga Allah ne ba to kun ce Allah ne zai ce da ku to ya za mu ce da ku tun da kun ce Allah ne zai ce da ku ya ce da ku mana shi ne wannan izgili ne a nutu in mushin za mu ce ne mallo ya sha Allah a fama wanda in Allah ya so zai ce da shi daga abincin da zai bashi sai a ce in amtum ku ba akan komai kuke baya ku masu imani illa fi dalalin mubin face kuna cikin bata ne wanda yake bata mai nisa na'am
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون Allah madaukake ce wa yaquluna kuma suna cewa su wannan mushrikai dai har yanzu na Makka mata hadar wa'du yaushe ne wannan alƙawari da kake faɗa na tashin kiyama din nan in kuntum sadiqina in har gaskiya kuke kuna cewa akwai kiyama akwai lahira akwai sakayya akwai hisabi yaushe ne gashi tun kun yau ba muna gani ana mutuwa amma ba a zuwa in akwai ta da an yi ai Allah ce mayan gurona ai mayan taziruna ba wani abu da suke jira illa sai hatan wahida illa tsawa ce guda ɗaya da mala'ika mai busar kawo zai yi da zaren ya busa wannan na fatul ula ba a bukatar na biyu fa'ida wannan wannan busan da za a yi ta afudu hunguhun ya sisibuna za ta kama su kamun bazata na'am alhali su a wani lokacin ya ta kasa muna bai suna cikin musunsu suna haya haya haya haya idan aka busa shi kenan an ya ƙare an yi ta ta ƙare an ci kasuwa an watse wannan ita kawai ake jira domin za a yi tashin gyan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin sa wani ya ɗauki loma zai sa a bakin sa kawai sai ya faɗi da loma ba zai iya sa a bakin ba wani mai sayar da yadi ya daga yadin zai auna haka da shi da yadin za su je ƙasa an gama duk abin da kake a lokacin shi kenan an gama kuma akai za ka tashi in alkhairi ne ka mutu akai akai zaka tashi in shiri ne ka mutu akai akai zaka tashi Allah ya ce fala yastati'una tawsiyatan babu suna iya su yi wasiya tawsiya wannan yace ayi kaza ayi mun kaza a jara kaza ayi wa za a baiwa wani kaza a a wala ila ahlihi yarjun ba komawa ga iyali kuma kamar dai mutum ya fita tafiya akai hatsari ya mutu a can akwai komawa wani yace to wannan wani ne yake tambaya na shekaru tayu kana jina ni na san kana tana da kai ya zo ya karanta mana ya ce wannan malam kenan irin masu tafiya sun mutu a hatsarin mota ɗin nan su ake nufi da wannan ba na yi sattunan tausayi zama na ila halimiyar jimuna ba sa iya wasiya ba sa iya komawa ga iyalansu na ce a'a ka karanta farkon da bayan ana magana akan kafirai ne ya tayi mutum ya mutuwa ba zato kuma wannan alama ne na tashin kiyama amma ba duk wanda ya mutu ba zata shikenan ya mutu akan mummunan hali ba a'a wala ila ahli yarjun ba su suna iya komawa ga iyalansu wa nufiha fi sur Allah ya ce to anan kuma fa aka yi gosan kaho wannan shine gosa na biyu kenan fa idahum ayayin nan kwatsam sai ga sunan minal ajdasi daga cikin kabro ajdasi bi ma'ana kubur daga cikin kaburburan su ila rabbihim yansilun zuwa ga ubangiji suna fitowa su su su an bosa kawai ana ta fita su su su su haka kamar da kana ganin tururuwa suna fita a rami guda haka mutane suka fita a rami guda ila rabbihim zuwa ga ubangiji su yansiluna suna fita yawma idin yasdurun nasu ashita ana ta fita mutum yana fita yana buga kasa a jikinsa bai san ina zai je ba wace rana ce wannan wannan ita ce kiyama kowa bai san ina zai je ba na gaba zai je kudu na kudu zai je arewa na yamma zai je ina ne wannan ya karo da wannan wannan bayya magana da wannan hakan nan kowa haihuwar uwarsa a nan tukun za su je kira mai kira zai yi kira ku zo wannan farfajiya shi ne yawon idin yadda bai ona da'iya la'in wa jana to a nan da an ji kiran kuma ko ba ka jin yaran sai ka ji kuma ka san kiran ka aka yi kuma dole ka je shi kenan sai a jira sai a dinga tafiya zu a ji a tsaya wannan filin ba wanda zai wani magana tsawon shekaru ga rana ga komai can ne tukun za a ce to ina masu magana ne ai magana mana Allah ya ba mu ceto mun ji hadisin ceto ko qalu sai ya wailana ya kaitum ya halakanmu man ba'athana min marqadina shin wane ne ta da mu daga makwancin mu sun dauka mutuwa ne babu kiyama don ba su yadda da tashin kiyama sun dauka an tafi kenan sai gashi an tada su zafa azaba ta zo ya halakar su na'am wa ya tada su min marqadina daga wannan makwancin mu hada ma wa'adar rahman sai a ce musu ai wannan shine abin da Allah ya alƙawari na'am wannan shine alƙawarin Allah ne za a tashi kiyama kuma an yi ta wa sadaqal mursaluna kuma lalle fa manzanni sun yi gaskiya dama Allah ya aiko da manzanni sun ce mana akwai kiyama gashi kiyama ta faru mun gani in kanat Allah ce bata kasance ba ko illa sayhatan wahida face tsawa ce guda daya fa idahum ayayin nan su kwatsam ga sunan jami'un gabaki daya da daina a gaban mu muhdarun su abin halattarwa al-awwaluna wal akhirun na farko da daga tun daga adam zuwa karshen halitta a farfajiya guda Allah fi da mukun yin kiyama na'am فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
Allah madaukaki yace fal yawma la tudlamu nafsun shay'a a wannan ranar fata kiyama la tudlamu nafsun babu ana zalunta wani rai shay'a da wani abu duk wanda ya imani to zai ga sakamakon imanin sa wanda ya kafirci zai ga sakamakon kafircin sa wanda ya imani ya ibada kadan ma kadan din zai gani wanda ya da yawa da yawa zai gani mai kafirci kadan kadan kafirci zai gani mai kafirci babba babban kafirci zai gani la tudlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a zalice shi wala tujzuna kuma ba a saka muku illa ma kuntum ta'malun face da abin da kuka aikata za a saka muku inna ashabal jannati lalle in aljanna ma abota aljanna Allah ya sa muna cikin su al yawma a cikin wannan rana fi shugulin fakihun cikin shagulgulan su ne suke kaitawa kamar wato ran da aka ce yau kai ne ango ko ana kai kawo kowa yana so ya gaisa da kai kowa yana so ina yake ne ina yake ne ha koran sallah hayya hayya hayya to a ranar da aka ce an shiga aljanna wato ma'abota aljanna suna cikin wani shagali abinda duk aka ce zaka samu din yanzu kana so kai targi ina yake ina kaza abinci ba waye ba duk komai a ce maka ga ah ni din ne kuwa eh kai din ne Allah ya samu dace Allah ya ba mu rahmarsa insha Allah za mu tashi a inna sabal jannati bi idnillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله